أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك العاد بالأحمى الزاهر لا تخيل ولا وحمى البادل تكدسا لا عدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ الطيب أحمد بن محمد السجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس ولبكتاب خاتب العلباسي الشيخ الطيب إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ba mu dama da aran lokaci bisa dawowa wannan karatu na wannan littafi na ruhul adabi a wannan rana ta sha biyar ga watan goma ainihin wanda sai daidai da tara ga watan rabi'ul awwal wanda a wannan zama za mu tashi ainihin zama na hamsin ne da bakwai wanda shi kuma a cikin baituka muna baiti ne na sittin da uku wanda muke magana akan waliyai da abin da ya shafi sha'anin wilaya don yan uwa ba su manta ba muna magana ne akan maratib na waliyai da tabakatuhum tabakoki na waliyai da kuma sunayen waɗannan tabakoki da martabobin su to mun zo muna magana akan abdal da irin tasarrufin da abdal suke yi sai muka ce yana buƙatuwa zuwa da mu kawo hujjoji akan haka to ya fi kyau zai kyauta a ce mu dan koma kan hadisan da muka karanta a wancan ranar sai zaman to mun dora bayanin ne da muka shi ne malamai sun tabbatar da cewa su abdal a cikin waliyai da ake kira abdal suna da wani irin tasarrufi da Allah subhanahu wataala ya lamunce musu shine na barin wata sufa cikin ainihin sifa da ado da kama irin tasu a yayin da suke kallon wata fa'ida a ƙarƙashin yin hakan a daidai lokacin da kuma zai zama hakikan lamarin ba su ne a wajen ba na hakika amma babu yadda za ka iya gane haka sai muka tafi wannan abin yana da buƙatar hujja a addinance to shine sai muka fara magana to za mu koma kan hadisan da muka fara karantawa na ce ilhaqun riskarwa akhraja muslimun an ibn mas'ud qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jibrila fi suratihi lahu 600 janahin imam muslim ya citar cewa abdullahi dan mas'ud ya ce manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibrilu a cikin surar mala'ika jibrilu ba irin surar da yake zuwa da ita wajen manzan Allah ba, lahu situ mi'ati janahin yana da fuffuke ɗari shida a surar da annabi ya gan shi da ita. Wa akhraja Abu Shakhi an Aisha ta qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li Jibrila wadidtu anni ra'aytuka fi suratika فنشر جناها من أجنحته فصد الأفق السماء حتى ما يرى من السماء شيء أبو الشيخ يا كتاب لك عائشة رضي الله عنها تشي من ذال صلى الله عليه وسلم يا فلاق ملائكة جبريل يتي يا ملائكة جبريل إنا سن إن جنك تجن سورك cikin surarka ta asali fana kara janahan sai malaika jibril sai buɗe fiffike in ajina hashi daga fukafukan shi fasadda ufukan sama'i sai fuffuken yarfa sasannin sama gaba daya hatta ma yura min sama'i shehu har ba abin da kake gani daga sama gaba daya fuffuken yarfa sasannin sama gaba ki daya wa aka za abu shek an shurai ibn ubayd anna nabiy sallallahu alaihi wasallam abu shek da ya fitar daga shurai dan ubay cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ida ila sama'i yayin da ya hau zuwa sama ra'a jibril fi khilqatihi to anan ne ya ga malaika jibrilu cikin hadisin shi ta asali dalili kamar yadda muka faɗa a wancan karatun duniyar gabaki da jibrilu ya buɗe fuffuke da ya rufe duniyar yake yi gaba ɗaya to kuma yana da fuffuken guda ɗari shida ne to ɗaya ma ya rufe duniya ta yaya zai iya bayyana da surar shi a nan duniya kenan ba za ta yi ba to sai da suka hau sama tunda ita sama faɗinta da tsawonta ba kaman ƙasa ba ne ba to anan ne sai mala'ika jibrilu ainihin ya ya ya bude sifar shi gabaki ɗaya ko ma cikin sifar shi ta asali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a wannan sifa ta shi me ya gani manzumun ajnihatuhu manzumun ajnihatuhu bizubar jadi wal lu'lu'i wal yaquti ainihin fuka-fukan shi gaba ɗaya an tsara su ne, an adance su ne da zubar jadu da lu'ulu'u da yakuti. Kala, sai manzo Allah ce, fakun yi na ilayya shi ake raya min, anna ma bai na ainihi kan saddal ufuka abin da ke tsakanin idanuwansa kawai ya isa ya rufe sasannin sama. Wa kuntu arahu qabla zalika manzala ce amma kafin nan na kasance ina ganin malaika jibrilu ala suwarin mukhtalifatin a bisa surori mabambanta ma'ana a nan duniya wa aktsaru ma kuntu arahu ala surati dihiyata dihiyatal kalbi mafi yawan ganin da nake mai inji manzala ce ina kallon shi a surar wani malaika ne da ake ce mai dihiyatul kalbi wa kuntu ahyanan arahu kama yara rajul sahibahu min wara'il firbali wani lokaci na kan ga mala'ika jibril kamar yadda za a ce mutum ya hangi dan uwansa ta tsakanin rariya ka sa rariya haka gaban idon ka ka hangi mutum yanayin to yadda za ka rika hangen dishi dishi ya ba za ka ganshi sosai yadda ya kamata ba to lokaci irin haka na kan ga mala'ika jibril wa akhraja abu shaykh abu shaykh da ya fita an bin abbas daga abdullahi dan abbas marfu'an hadisin ya kai hakan ga hakan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ma baina mankibai jibrila abin da ke tsakanin kafadin mala'ika jibrilu daga kafaɗar dama zuwa kafaɗar hagu masirata khamsi mi'ati amin litta'il sari'il bayrani tafiya shekara ɗari biyar ne ga tsuntsu mai saurin tafiya to abinda ya sa muka shi da waɗannan hadisan mu ji yadda siffar mala'ika jibrilu take ta asali to qala qala qala imamul haramaini imamul juwayni imamul haramaini ya faɗa yake cewa nuzulu jibrila ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hay'ati rajulin saukar da malaika jibril yake yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin siffar namiji mutum namiji annallah shi imamul haramain sai ce to Allah afana za'ida min khalqihi Allah yana ƙarar ƙarin ma'ana babban cikin nan na malaika jibrilu to sai Allah ya zama to ya karar da shi ya karar da shi ya zama to ya karar da shi a gane mas'ala biyu ya kawo mas'ala biyu ya kawo to za mu ji wace ne suka fi tarkizi malamai suka fi tarkizi a kanta kuma ta fi zama hujja wai ma'ana Imam Al-Haramain ya ce idan aka ce gashi mun ji su gashi mun ji surar mala'ika Jibrilu ta rufe duniya gaba ɗaya amma kuma can a wasu hadisai sai mu ji ya zo gashi wani ɗan ƙararrami a gaban annabi to shi ne imamu haramain ya ce to abin da ke faruwa wannan ragowar cikin ma'ana mai girman nan Allah yana ƙara da shi ne ya zama babu kawai sai a bar wannan ɗan ragowar ɗan mai kaɗan ɗin ana fahimta ya ce au azalahu anhu ko kuma a'a ba wai ya ƙara da shi ne ya zama babu ba a'a Allah yana kawar da cikin mai girman ne sai a bar shi dan sai a bar shi dan karamin an gane a gane tsakanin bambancin kararwa da gusarwa kararwa zai zama to an karar da cikin ba inda zaka je a duniya ko a lahira ka samu rago cikin an fahimta gusarwa kuwa a'a Allah zai gusar da cikin ne mai girma sai a bar wannan dan karamin sai ya zo wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mas'ala guda biyun ya bayar ya bayar ya ce au azalu anhu sun mai iduhu ilaihi ba'du ko kuma Allah zai gusar da ainihin babban jikin sai ya kai shi wani waje inda zai iya daukan babban jikin kenan wannan dan karamin da zai iya zuwa wajen annabi da shi sai ya zo wajen annabi da shi bayan an gama wannan buƙatuwar bayan an gama wannan buƙatuwar sai Allah sai ya mayar mai da ragowan wancan jikin da yake mai girman nan to wannan shine abinda ainihin imamul juwaini wanda suke kira da imamul haramaini ya faɗa a wanda zama ibnu abdussalam izzuddin ibn abdussalam shi kuma sai ya dauki sai ya dauki fatawa daya yace bil izalati dunal fana'i yace a'a ba karar da jikin Allah yake yi ba a'a Allah na rabbina dauke cikin mafi yawan ne ya kai shi inda zai iya daukan wannan yawan nashi ma'ana jikin mai girma sai Allah ya bar shi a sama inda za saman za su iya ɗaukar jikin. Shi kuma kaɗan ɗin mai kaɗan ɗin ƙaramin jikin kenan sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wa qarrara zalika imamu izzuddin ibn abd salam ya tabbatar da cewa bi annahu la yalzamu an yakuna intiqaluha mujiban li mautihi to wani zai ce ah to idan dai zai zamanto an an raba jikin na jibrilu ɗaya jikin yana wani waje mai girma saboda jikin mai girma na kan ga wani karamin jikin to ai shi wancan jikin da ya zama to an cire shi daga jikin mai girma zai zama to ya mutu kenan tunda babu rai a cikin shi yace to wannan ba zai lazamtu ba yace dalili bal ya juzu an yabqal jasadu hayyan zai yiwu wancan jikin na asali mai girma yana nan raye shi ma na jikin karamin yana nan raye ana fahimta yace li'anna mautal jasadi bi mufaraqatir ruhi saboda wai a ce jiki ya mutu saboda ruhi ya bar cikin jikin yace laysa bi wajibin aqlan ba wajibi bane bisa abin da hankali ya tabbatar hankali bai tabbatar da cewa wai dan an cire ran mutum daga cikin jikin shi shikenan zai zama to jikin wannan da aka cire ran ya zama jikin ya mutu ba wannan ba hankali bai tabbatar da wannan ba sannan yace bal abin da yake akwai bi ahadatin ajara Allah fi ba'd kalbihi wata al'ada ce Allah ya gudanar da ita ga wasu daga cikin halittunsa wasu daga cikin halittunsu ana cire su daga jikinsu to wannan jikin ya zama gawa amma ba kowane jiki ne yake da irin wannan tasarrufin ba ana ganewa sai ce dalili wannan zirgu dalilin da zaka gane haka in tuqalu arwahi shuhada'i rayuka shahidai a lokacin da aka kashe shahidi a fagen fama aka saka shi a cikin kabari Allah ya ce kar ma ka zaci wannan mutumin matace ne to amma kuma rayukan su ila adwa fi bairin Allah yana sa su a cikin cikin wasu tsuntsaye ne kudurin tsuntsayen kwarrai kwarrai dan in kore kenan Allah yana sa rayukan shahidai ne a cikin wasu cikin wasu tsuntsaye kwarrai an gane to amma kuma a daidai wannan lokacin a Allah na yin haka ne litasraha fil jannati saboda ran ta je ta yin yawo saboda Allah ya kaddarta cewa shi jiki jiki ba za a shiga aljanna ba sai bayan tashin alkiyama to rayukan shahidai idan suka mutu sai a cika rayukan sai a sa a cikin wasu tsuntsaye kwarrai korayen tsuntsaye sai tsuntsayen su rika kai kawo a cikin gidan aljanna tare da wannan rayukan na shahidai ana fahimta su kuma shahidan jikin su yana nan cikin kabari ran yana cikin wancan tsuntsun amma kuma bai rabu da wannan cikin ba dala ana fahimta وقال البلوكيني إمام البلوكيني يكي يجوز زي هلتا أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي زيه للي ونم ملائكة جبريل نيكي زوا نصفش نأسلي إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل سيدي جكم ويا تاكوريني يا تاكوري يا تاكوري سيدي زمتو كمان جمان جكم متو وانا فرن إمام البلوكيني ني وكما مقرر مقدم فقاة إمام الهرمين ني إمام الجوعيني أنا تعرف to sai ce wa idza taraka zalika ar ila hayatihi idan ya bar wajen annabi sai ya koma zuwa siffar shi ta asali wa misal zalika sai imam bulqini da ta kwadan kwatin haka al-qutna ko kace akwai al-qutn wa misal zalika al-qutn yace kamar misali ka dauki auduga ko dauki misali kamar irin kamar su kamfo misali dauke shi bukeke rika matse shi rika matse shi ko kuma shi in matse shi baya koma yanda yake ba dai dauki audugar da yake dauki auduga sai ce kamar misalin auduga ne ka dauka ka matse ta ka matse ta ka matse ta ka matse ta ka matse ta za ta koma karama yace kamar auduga ne ka matse sai ta koma karama idza idza jumi'a ba'da an kana muntafi mun muntafitan فإنه بالنفس يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير وهذا على سبيل التقريب يكتو هكا مثال أولغا إن كان تتكاس وكان مات كان مات ذات كوما كارما sannan in kana buɗa ta kana buɗa ta kana buɗa ta kuma za ta koma jikin ta babba wanda shine faɗin Imam al-Bulqini am qulti ni kuma sai na ce mai Imam al-Bulqini ana a to wa fi hadha al-qawli nazaru wannan magana akwai tsokaci a kanta akwai nazari me yasa sai na ce iz law kana al-amru kama zakara idan dai al'amari ya zama to kamar yadda Imam al-Burkini ya faɗa ne to na rufiya ma ajni hatin ma ajni hati ala ala hadami sagiri da haka ne ai mun yana da kuffukai guda ɗari shida ne ko da yadda yanzu auduga idan ka matsa ka matsa ka matsa wata sufa ta tana canzawa ne an gana wannan ke nufi tana nan duka mai da suke a auduga ta amma ya ta koma mene karama to da abin da Imam al-Buliki ya faɗa haka ne to da malaika Jibrilu in Allah ya mai da shi karami karami zai zo dan annabi amma daga fuka-fukan nan guda 600 ne sun zama ƙanana ko ba haka ba ko sun zama ƙanana to amma ba haka ba haka nafsin hadisi hadisi suka gaya mana ba ban cikin suratul rajul yake zuwa shi ko aka ce ar-rajuli duka mu san mutum bai da tofiki saboda haka wannan imamul balqini wannan magana taka ba karbabbiya bace ba a wa qala al-allamatu wa qala al-allamatu alauddin al-qulawi sai malamin da ke ce mai al-allamatu din al-allamatu alauddin al-qulawi yace kad kana jibrilu alaihi salam a'a yadda dai abin yake wato malaika jibril ya kasance ne ya tamassalu fi surati dihiyatil dihiyata yana suratuwa ne yana suratuwa ne da suratan surat dihiyatul kalbi wannan sahabin nan annabi idan ya suratu da surar shi to shi kenan a na dan da gani ne yawa wa tamassala li maryam basharan sawiya ai ya bayyana ya bayyana ga sayyida maryam yana mutum kuma mai majalisi ya halitta irin da mutane ba ku kafa kai a lokacin da ya bayyana kamar yau. To, wa fil mumkin sai Imam Alauddin al-Qunawi yace yana da abin da zai iya yiwuwa an ya an ya Allah ta'ala babu ibadihi fi halin hayati Allah ya keɓanci wasu daga cikin bayinsa a halin rayuwa bi khasiyatin li nafsihi al-malakiyyatil qudusiyyah Allah ya keɓanci bayinsa cikin bayi cikin rayuwarsa da duniya Allah ya ba su sufa irin sufa wadda yake bai bayinsa waɗanda suke a halar ra'a ke su ne mala'iku ana ji wa quwwatan laha wa quwwatan laha yaqdiru biha ala tasarruf fi badalin akhar wadda Allah zai baki damar ya iya yin tasarrufi a wani jiki kuma ainihin wancan jikin nashi yana nan ana ganewa بدون في بدن آخر دون بدنها الماهوت وجه جكنا أصلي با مع استمرار تصرفها في الأول تعرضكم وانت سورة أصلي رش ينا تصرف في أسكنتا كمان ديك تصرف في أولنا الرم نبي أولنا ذكين نبي أنا فهمت ثم استمر قائلا سنة في تقبل الشيوع وقد أثبت الصوفية يجي حقيقة صادتنا الصوفية سنثبتر سنثبتر ده آلما شو الله ينادون آلم معناه wata halitta ce mutawassidan baina alamil ajsadi wal arwahi wannan halittar tana tsakatsaki ne tsakanin halittar jiki da halittar ruhi wato da duniyar wato shi Allah subhanahu wataala yana da wasu alam alam alam alam daban a yanzu dukkan mu muna rayuwa ne a alamul ashbahi rayuwa ta jiki saboda haka jikinmu saboda kasancewar ya dabaibaya ruhinmu sai ya zama to ya fi ruhin tasarrufin jiki ya fi na ruhin ƙarfi sai ya zama to ayyukan ya zama to irin na jiki ya fi na ruhi ƙarfi dan ana ganewa kuwa wato a lokacin da ruhi ya bar cikin jiki to a lokacin ƙarfin shi yake cika ƙarfin shi yake cika to sai su su ba suka ce to Allah yana da wani alam shi ba alamul ajsami bane irin jikinmu wannan ba kuma alamul arwahi bane ba kuma alamul arwahi bane wanda yake shi kuma rayuka ne tsantsa a wajen a tsaka tsaki yake shi wannan alam din sammahu alamal misal sai suke ce mai alamul misal wa qalu sai suka ce huwa altafu min alamil ajsadi shi ya fi taushi ma'ana ya fi haske daga alam na jiki jiki ya fi shi duhu wa aksafu min alamil arwahi ya fi kauri kuma daga alamul arwahi mana shi kuma ya fi alamul arwahi duhu mana yana tsaka tsaki ne dala ana ganewa sai yace to wa kan yusa asnafu lidhalika bi qawlihi ta'ala a ina za a samu hujja akan wannan alam din da su ba suka tabbatar sai suka ce fadin Allah mana fatan masala laha bakaran sawiya sai malaika jibril ya bayyana ga maryam a matsayin jiki mai madaidaiciyar halitta fatakunu ruhu alwahidatu ka ruhi jibrila idan Allah ya tabbatar da wannan jikin sai zamanto ran sai ta zamanto kamar ran mala'ika jibrilu masalan bisa misali fi waqtin wahidin a lokaci daya mudabbiran li sabahihi al-asali ran yana tasarrufi da wancan jikin na mala'ika jibrilu babban nan wali hadha shabahi al-misali sana kuma yana tasarrufi a wannan jikin da ya kama da jikin dihiyatul kalbi ana tare yace wayan hallu bi hada ma qad ma qad اشتهر نقله عن بعض الأئمة أنه سأل بعض الأكابر عن جسم جبريل تشتو دا wannan za a warware mushkilan nan ta wani malami da ya tambayi ainihin wani malami game da jikin mala'ika Jibrilu فقال يتي أين كان يذهب جسمه الأول- الأول إنا جكين جبريل نفرق أن يكي تكيع الذي سد الأبقى وده يرفع ساسر سما بأجنحته لفكا فكيشي لما تراءى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورته الأصلية لو كتن ده بيّنك النبي أسوى شتاء أصلي إن إتيانه إليه في سورة بهية تو إذا يزو دا نبي كما في سورة بهية الكربي إنا وانت جكين وانده يكي يرفع سما وانده شيني تبايد وانده مالا ليه to sai mai ba da amsar ya ce wa kar takallafa ba'duhum aljawab anhu bi annahu wasu daga ciki sun ce wai ya juzu an yuqala kana yandamiju ba'duhu fi ba'd wai zai yayi wa ciki shi wani na shigewa kamar da yadda muka faɗa da su cikin shashi yana shigewa shashi ila an yadkura hadan mu hadisi ke zama dan karami fa yasiru bi qadari surati bihiya sai zama to kamar surat bihiyatul kalbi ثم يعود ينبسط الى ان يسير كهيئته al'ula sannan sai ya koma yana girma yana girma ya koma kamar turar shi ta farko amma zakar hu sufiya a hasanu abinda sufaye suka faɗa cewa akwai alamul misal shine abin da yafi dacewa shine abin da yake mafi dacewa da wannan matsalar wa huwa shine an yakuna jismul awwal bi halihi jikin shi na farko ya zama to yana nan da halin shi an gane dan ya tagayyar bai canza ba wa kad aqama Allah ta'ala lahu shabahan akhar ya zama to Allah ya aje mai wani jikin kuma na daban wa ruhuhu mutasarrifatun fihima ruhin shi guda ɗaya tana tasarrufi a cikin jikunan duka guda biyu duka guda biyu shi wa kasun waidin a lokaci ɗaya haza kalamul kunawi wannan ita ce zancen imamul kunawi fi kitabi a cikin littafin shi Allah zai sammahu wanda ya ambace shi da al-ilamu fi ilmamin arwahi ba'da al-maut mahallan ajsadi cewa sanar da mutane cewa ruhi yana sauka matsayin jiki bayan mutuwar wanda ya mutu. Wato akwai wasu waliyai da suke kewa da wani mukami na wilaya. Wanda abin ban mamaki cikin anguwannin nan namu ba zan faɗa in cewa na kaza ba amma dai abin ya faru kuma ni sai na je na tambayi dan wanda abin ya faru ƙara ma ka san matsalar ko ka san matsalar ka san matsalar ba zan iya cewa na ba wanda bayan rasuwar shi aka gan shi a wani waje haiba da sako an yaka ko ba yi ba a'a an ma yi kamar sai dai ga masa a lokacin kai da kai an tattauna akan matsala an tattauna da kai akan matsalar wanda ni ma kuma na tambayi wanda matsalar ta fara ce kware haka aka yi to shine Allah subhanahu wataala wato rai tana da wani irin tasarrufi bayan barinta da jiki kamar yadda zamu karanta yanzu a maganar Ibn Qayyim al-Jawziyya wa qala Ibn Qayyim Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa am kar ku manta ibnu qayyim al-jawziya al-madri ibnu taymiyyah al-harrani ne an fahimta to sai dai abin baki kike abin takeici muna yawan fada ibnu taymiyyah duk inda ya dace da malamai na musulunci duk inda ibnu taymiyyah ya dace da malaman musulunci suka yi daidai da daidai to anan kuma za ga almajiran shi na fada da shi almajiran shi na nufin na wannan zamanin na wannan zamanin sai su ai ba a aiko musu ibnu taymiyyah ba a lokacin a inda kuma ya zani malamai suka yi mai raddi a nan kuma sai ga sarke shi kan kan to bari ku ji magana ibn qayyim ba sai banban da ta magana kan da muka karanta na sufaye a baya ba ya faɗa cikin littafin shi mai suna ar-ruh ko kitabur ruhi yace lirruhi sha'anun ghairu sha'anil ab ghairu sha'anil abdan wato jiki ruhi rai yana da wani sha'ani wanda ba irin sha'anin jiki bane sha'anin ruhi yace ba irin sha'anin jiki bane fatakun fi rafiqil a'la rai takan zama to tana halarar Allah cikin halittun nan na sama mafiya daukaka mana duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya mutu ya huta Allah ya sa in mun mutu mu huta ba mutumin da ya mutu aka huta ba wanda ya mutu ya huta yana mutuwa ya huta to Allah na yin sama da ran shi ana yin sama da ran shi ne wanda ya mutu aka huta ana yin ƙasa da ran shi ne Allah ya sa mun mutu mu huta to sai ce rai tana halarar Allah wa hiya muttasilatun bi badanil mayyit tana kuma su sade tana jone tana makale da kuma jikin mamacin sai ke cewa bi haihi ta yanda iza sallama al-musallimu ala sahibiha duk inda mai sallama ya je ya yi sallama mawa ma'abocin wannan ran radda alaihi salamu zai mayar mai da sallama a yanzu idan kana da wani mamaci da ya rasu kana zuwa kan kabarin shi kace assalamu alayka ya fulanu mana assalamu alayka ya wani kai tsaye zai mayar maka da sallama ya ce wa alayka salam ya wani kai ne ba za ka ji ba kai ne ba za ka ji ba to shi ne abin da ibn qayyim yake faɗa kenan yace zai zai zai mayar da sallama wa hiya fi makani ha hunaka yace alhali kuma ran tana can a fadar Allah tana can a fadar Allah sai shi ma ya kafa ya kafa hujja da jibril dai da muke magana a kai shi ibn qayyim yace wa haza jibrilu yace ya lura ga malaika jibrilu ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga malaika jibrilu wa lahu sittu mi'ati janahin alhali malaika jibril yana da fuffuke 600 ne min hadana hani saddal ufuka a ciki akwai fukafukai guda biyu wanda sun rufe sasannin sama gabaki daya amma kuma abin ban mamaki wa kana yadnu min annabi sai kuma a ce maka ga malaika jibril ya zo ya kusanci manzon Allah hatta ya da rukubatai ala rukubatai har ya jingina guyoyin a cikin guyoyin manzon Allah ana fahimta ووضع يديه على فخذيه ووضع يديه على فخذيه كما تمك يا دور حنا ينفع كان شنيوين النبي sai ibn taymiya sai ibn taymiya ce to mas'alar ta shafi gyaran zuciya ne in zuciyarka ta gyaru to zaka gane wannan kuma ka yadda da shi sai ce wa qulubul mukhlisina yace zukatan bayin Allah na gargaro wanda suka mai da zukatan su zuwa ga Allah yace tattasi'u lil imani tana yalwata bisa yin imani da yarda bi anna min al mumkini cewa yana da abin da zai iya yiwa a fadar Allah annahu kana yadanu hazar dunuwa cewa malaika jibrilu yana kusantowa zuwa ga annabi wannan kusantowar wa huwa fi mustatarrihi min samawati al kuma yana san saman saman da yake yace wannan zukata masu imani za su iya yadda da wannan yace ibnu qayyim al-jawziya yace dalili وفي الحديث يضع في الحديث في رؤية جبريل cikin ganin da manzo Allah ya ma malaika Jibrilu yace farfa'atu ra'si sai na daga kaina fa iza Jibrilu safun qadamaihi baina samai wal ardi sai ga malaika Jibrilu ya ya bude kafafuwan shi mana ya ya jera kafafuwan shi tsakanin sama da ƙasa ya kulu yana ce min ya Muhammadu anta rasulullah yana ce ya Muhammad kai manzon Allah ne wa ana Jibrilu ni ne Jibrilu fa ja'altu manzon Allah ce sai na hadu us la usarrifu basari ba na juya gani na ila na yakin zuwa wani bangare illa ra'aytu kazalika sai na ga malaika Jibril a nan bangaren ma yana ce min anta rasulullah wa ana Jibril duk inda na juya haka malaika Jibril ya rike da annabi sallallahu alaihi wa sallam to wa inna ma ya'ti al-ghaladu sai ibn kayyim yace to dalilin da kuskure yake zuwa huna anan bin qiyasul ghaibi ala shahidi mutane suna qiyasin wanda bai nan ne da wanda yake nan eh yace fa yutaqadu anna ruha sai mutane su rika ruko kudurta cewa wai shi ruhi min jinsi min jinsu ma yu'adu min jinsi ma yu'adu min al asani kamar irin jinsin jiki ne kamar rai wai irin jinsin jiki ne idan shagalat makanan idan jiki ta tsare wani waje to lam yumkin an ya kuna fi ghairihi ba zai yiwu kuma a ga wannan cikin a wani waje ba to anan su waɗancan waliyai da muke magana kan su ruhi su ne take tasarrufi idan ruhi take tasarrufi asalin jikin nasu yana nan sai a ga misal na wannan jikin nasu a wani waje ko kuma misal din wannan jikin su bar shi a nan ruhin ya zama to yana tasarrufi a wannan jikin na asali da kuma wancan jikin na misal din sai zama to sun tafi wani waje kuma ga su ana ganin su ne ake kira da abdar sai ibn qayyim ya ce to kiyasin jiki akan ruhi shi yake kawo wannan kuskura wannan ita ce karshen magana akan ainihin abdal waɗannan jinsin waliyai da ake ce musu al abdal sai jinsi na gaba wa minhum radiyallahu anhum an nuqaba'u akwai daga cikin waliyai waɗanda ake ce musu an nuqaba an nuqaba su kuma su nawa ne وهم إثنا عشر نقيبا في كل زمان أنا سامن سوبو مشاهدون سوء كون زمان لا يزيدون ولا ينقصون باسا كاروا باسا جدوا باسا ركوا باسا جدوا على عدد بروج الفلك سنة wato Allah subhanahu wataala yana da burje guda goma sha biyu ne a sama was sama izatil buruj to wannan burjan guda goma sha biyu to waɗannan awaliyan to su ne suke kula da waɗannan burjan dala ana tare a al'adar burujil falaki isna ashara burjan burjan nan goma sha biyu ne kullu naqibin alimun bi khasiyati burjin kowane naqib daga cikin wannan nukaba da Allah yake da su ya san sirrin da kowane burji ɗaya ya kunsa wa'lam ana ce ka duka sani أن الله تعالى للي ألا بجرما دوكك أرجع على بأيد هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة Allah ya sa ilimomin dukkan wata shari'a da aka saukar waɗannan nukaba wurin Allah ya cika su da wannan ilimin sosai. Allah ya cika su da ilimin kowace irin shari'a. Sannan kuma bayan nan, bayan nan, walahum istikhraju khabayan nufusi Allah subhanahu wataala ya hore musu fahimtar shirkan da ya kunsu a zukatan mutane wannan kuwa wirasa ce muhammadiya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen shi yana yana zuwa sai manzo Allah ce mai ji'ita tas'alu anil birri ka zo ka tambaya ne game da abin da ake ce ma da'a tun kafin yi magana basirun bi sirril ghairi qabla tiyanihi masanin sirrin gaibu kafin kasancewar shi eh ah to shine su ma suna da wannan gadon bayan nan wa gawailiha haka da duk wani abin da yake shiga rai ya zama to ya batar da wannan ran Allah ya yi musu karfin sanin wannan ilimin wa ma'arif wa ma'arifati makriha sannan Allah ya hore musu ko wa ma'rifatu makriha Allah ya hore musu sanin makircin da ke cikin zukata wa kuda'iha da kuma yaudaranta wa amma iblis amma kaga abin da ya tafi malaika wannan iblis shedan to fa makshufun indahu sun san shedan cikin shi da bayan shi sanin da suke mai ya arifuna minhu ma la ya arifu min nafsi sun san abin da bai sani ba game da kai shi sun sani game da shi abin da shi bai sani ba game da kai shi su waɗannan waliyai da ake ce manuka ba. Wahum su min ilimi bi haisu izara a ahaduhum wato suna kan wani ilimi ta yadda idan ɗayan su ya ga asara wa ba'ati shakkin takun kafar wani idan ya ga takun kafar mutum su irin wannan nuka ba wa cikin waliyai fil arabi ya ga takun kafar mutum kawai a ƙasa yana ganewa ala annaha ala annaha wad'atu sa'idin aw shaqiyin idan yaga takun kafar mutum yana kallon takun kafar mutum zai gana me takun kafar nan dan wuta ne ko dan aljanna Allah ya musu wannan sai malai ce to amma kila wani ya dan yi musu yace to ban dan buga maka misali misal ulama bil asar wal qiyafa akwai wasu mutane da ke ce musu kafawa yace to kaman misalin kafawa ne a bisa abin da ya shafi ilimin duniya masana asar gurbin kafafuwan mutane. Sai ce, wafi tiyarin misiriya yake a garuruwan misira, minhum kasiru akwai irin waɗannan kafawan da yawa. Yukhrijuna al-asar fi sukuri idan mutum zai taka fan dutse, fan dutse suna iya gane tawushi akan fan dutse. Wa idza ra'ahu shakhsan yaquluna hadha ash-shakhsu huwa sahibu zalika al-athari idan da zaka taka fan dutse ka tafi a je a ɗauko ka idan suka kalli kan dutsen inda ka taka suka kalli kafa ka za su gane kai ne ka taka nan wajen. Kai ta kai munzalin suna iya gane idan da mai aure zai taka ƙasa kafar shi ta fito ke sawu a wajen. Mara aure ya taka idan suka zo su gane wannan mai wannan kafar yana da aure wannan ba shi da shi. Kawai sawu za su gane. idan wannan namiji ne wannan mace ne suna dubawa za su gane cewa wannan mai sawun nan namiji ne wannan mace ce kawai sawun kawai za su gane su ne kafawa kana koma littattafan fitin za ka ji maganganun su idan rigima ta kai rigima akan abin da ya shafi a nasaba kamar ta mace ta zo da ɗa shari'a akai akai shari'a ba ta warware matsalan ba shari'a ta ba da daman a ɗauko su su zo su duba kafar shi wannan dan su dubi ko tafin hannunsa su dubi tafin hannun uban suna duba tafin hannun dan suka duba tafin hannun uban za su gane dan shi ne ko ba dan shi bane ilimi ne kawai ilmul iyafa wannan ilimi kuma tun a zamanin jahiliya haka suka da shi tun a zamanin jahiliya tun kafin zuwan musulunci sai malam ya ce to in dai haka ne in dai har akwai irin waɗannan mutanen yace waya ku yace to wa laisu bi awliya illa bi awliya lillahi ba ma waliyan Allah bane su su wasu su ma ba ma musulmi bane yace to a fama zannuka to me zakanka bima yudihi Allah li haula'i nuqaba min qulubi al-asar eh zakanka ga mal waɗannan waliyan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ganin su ba mun karanta a hadisi bane wa basaruhu allazi yubsiru bihi zan zama gani ki da yake gani da shi ganin da Allah ya zamo ba yadda za a yi kamar da shi gani irin na irin na irin na zai da amuru ba zai yi wa haka ba in dai da babu bambanci tsakanin idanuwan to babu buƙatar annabi ya ce Allah ya ce zai zama ganin bawa saboda idan Allah ya zama ganin bawa su waɗannan waliyan sun kai wannan matakin dan haka in dan wuta zai taka waje ya wuce suna ganin sawun za su ce wannan ne sawun nan dan wuta ne suna ganin wannan yake wannan misalin dan aljani saboda Allah ya zamo ganin su to wadannan su ake kemawa annuqaba su ake kemawa annuqaba muna muna yayane da lokaci to alhamdulillah je shi kan shi karatu na zo ya zo karshe da mun dan samu abin amma dai ya zo kusan a daidai da daidai tun da lokacin sallan ma yayi am jiya arama ka kana da tambaya na shi mu bari sai yau ko